الأغلاب كالمتقون هم أولو الألباب كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب أسمي كباركم كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب ذاك ملحق أي بيان أبايا cewa duk abin da yake an masa jam'i wato jam'il muzakkar salim ane masa rafa ne da ali dawi an masa nasba kuma da jarra da ya to kuma akwai waɗansu abubba wanda su hakika ba jaɓul muzakkar salim ne ba amma kuma a nemi irin wannan li'irabin wanda irin waɗannan sun kai wajen hudu iri daban-daban sun kai wajen iri hudu wanda dukkaninsu dai an raskar da su ne da jam'ul muzakkar salim akwai abin da yake suna ne na jam'i amma a jam'ul muzakkar salim bane ta ya zama suna ne jam'i haka nan akwai abin da yake jam'i ne amma jam'in wato ba na salama ba ne kamar araruna jam'in aro wato wancan kamar ahaluna ahaluna jam'in ahalu to sun jam'i ne na sunan jam'i ba jam'i ne na muzakkar salim ba ahaluna jam'i ne na ahalu ahaluna jam'i ne na ahalu amma ba jam'ul muzakkar salim bane saboda ahalu shi kansa sunan jam'i ne shi kansa sunan jam'i ne ba alami ne na namiji ba ba kuma sifa ce ta na namiji ba balle a ce za a yi masa jam'ul muzakkar salim to akwai kuma wanda yake shi jam'i ne kama araruna akwai kuma abin da yake wato ana ambatan da yawa ne da shi kamar sinuna ko sinina akwai kuma abin da yake suna ne mufradi amma ya zo da sigar jam'i kamar illiyuna illiyuna to duk wannan illiyuna suna ne na mufradi ba jam'i ba ne amma ya zo kamar wato wannan ɗin ya zo kamar wannan siffarsa yadda take kamar jam'ul muzakkar salim in aka ji illiyuna sai a ji kamar an ce musulmuna masala yadda musulmuna yake karewa sa da wau da nuni illiyuna ma haka yake karewa shi yasa sai ya zamo ya yi kamanci da nan to to duk waɗannan guda hudun da mulhaƙai ne kaza ka mulhaƙun hakanan da abin da yake an riskar da shi bi hazal babi da wannan babi shi ma akan masa raf'a da wawi akan masa nasba jarra da ya sai a ce ja'a yana daga wanda yake an riskar da wannan wanda yake shi zarar suna ne na jam'i kamar ulu ulu ja'a ulul farali ra'aitu ulul farali madartu bi ulul farali ko kamar na qur'ani wala ya'tali ulul farali minkum wasa'ati an yutu ulul qurba to ini na farko fa'ili ne na ya'atal ya'atal fi'ili ne murari'i majzumi da na nahiya na din nan lace ta hani an yazanci ya'atal da sukuni amma yanzu abin da yasa aka yi masa kasara saboda iltika usaki ne ne saboda gashi ganan kuma wato wala ya tali ne asali kai wato an masa jazma da shafeya ya atali ne asali an masa jazma da shafeya da asalin filin itala ya rantse ya rantse ya atali yana rantse wato da la jazma la ta nahayi ta shiga sai aka yi masa jazma da shafeyar aka ce wala ya atali da ya atali ne ilmi to fa'ili ne fa'ili marfu'i ne da me aka yi masa raf'a an masa raf'a da wawi wannan wawu shine alamar raf'a ulul farali an yutu uli uli wannan kuma maf'uli ne na yutu shi kuma an masa nasba da ya shi yasa ulu mulhaqi ne haka kamar illiyuna ga sha qur'ani kalla inna kitaba labrari la fi illiyina wa ma adare kama illiyuna to illiyina na farko majaruri ne da fi da fi illiyina ga shi an masa jarra da ya wa ma adara kama illiyuna illiyuna wannan na biyu kuwa marfu'i ne saboda mubtada ne mubtada ne ma din shine labarin ma istifhamin shine labarin to saboda koyaushe komi tsakanin mubtada da labari kowanne ya zo istifhami dole a fara fadarsa wa ma lahu sadarul kalami suddira yadda ibn waldi yake fada wa ma lahu sadarul kalami suddira to wannan saboda istifhami wanda yake labari ne amma dole aka gabatar da shi saboda zamu wasa istifhami to kaza ka mulhaqun bi hazal babi ina misalin wayannan da aka faɗa kal muttaquna kamar cewa al muttaquna masu tsoron Allah wato al muttaquna din mubtada ne an masa raf'a da ne da wawi saboda sifa ce ta maza wadda aka kawo jam'in ta muttaqi ne mufradin da asali da ce muttaqina ne muttaqiyuna to amma sai ya zama wato yara tayi nauyi ta zo da ramma sai aka shafe ta aka ɗauran matata aka mayar ga kafin bayan an ɗauke kasarar kafin ya koma muttaquna kal muttaquna masu tsoron Allah hum haƙiƙa su ulul albabi su ne masu hankali kun din wannan lamirul fasali ne wanda yake ya zo dan takidi ulu labari ne labari ko marfu'i ne gashi an masa raf'a da wawi an ce ulul albabi aka ce ulul albabi ko na qur'ani na karkana fi qasasin ibra ko fi qasasin ibratul ulul albabi li ulul albabi ko fa tabiru ya ulul absari ya li'ulil albabi wannan uli ya zo a mahallin jarra an masa jarra da ya fa'atabiru ya ulil lafsari nan ko uli ya zo mansubi saboda munada ne murafi munada murafi ko ane masa nasba da me aka yi masa nasba an masa nasba da ya an ce ya uli lafsa to wannan kenan wato kaza kaza ka mulhaqun din mulhaqun mubtada ne mulhaqun din mubtada ne marfu'i da ramma zahira kaza ka kaza ka shi kuma wannan wato kafi ne wanda yake ya zo a matsayin suna ya zo suna ne anan wato za ka ɗin kuma a mahallin jarra yake wato da shigar wannan kafin gare shi a mahallin jarra yake wannan shi ne labarin labari ne aka gabatar da shi kaza ka ɗin labari ne aka gabatar da shi kaza kaza ka ɗin wato suna ne na ishara suna ne na ishara to bi haza jari da majururi ne bi din harafin jarra ne mabni bisa kasara haza suna ne na ishara wanda yake a mahallin jarra da bi a mabni ne bisa sukuni amma a mahallin jarra yake haza din wato albabi din kuma adfu bayanin ne daga haza ba wai haza din an rafa shi ga babu din ne ba fa saboda so da yawa akan samu dimuwa irin wannan wajen sai a ɗauka haza din sunan da aka kawo daga baya ko an rafa haza din ne zuwa gare shi a'a wannan sunan da ya zo daga baya sunan nan da ya zo daga baya wato adfu bayanin ne ga haza shi yasa a mahallin jarra yake majururi ne majururi ne saboda ya bi haza wanda yake a mahallin jarra shi haza din a mahallin ga abin da yake ga suna wanda yake majururi shi yasa shi an masa jarra da kasara zahira albadi din arfu bayanin ne daga haza ta yi kuma a ce badali ne duk ɗaya ne saboda guri da yawa duk abin da za a ce arfu bayanin a iya cewa badali a waje biyu ne a waje biyu ne kawai ba za ta yi arfu bayanin ya zamo badali ba ko halafa ibdalan bi baitul bakari bishirin waya akhi aliyan inda mai tofa yake fada amma in banda nan duk inda aka ce wannan arfu bayanin ne a iya cewa badali ne haka nan kuma duk inda aka ce badali ne a iya cewa arfu bayanin ne in ba irin wannan gurin ba in ba irin wannan gurin guda biyu ba to wato kaza kamar haƙun bi hazal babi kalmuttaquna wato wannan kafin ta shigar wa jumla ne kafin nan tana yin jarra kuma ta shigar wa jumla shi yasa wannan jumlar gaba ɗayanta kama a mahallin jarra take bisa hikaya eh bisa hikaya to amma yanzu wato an kawo ta yadda ake faɗa ne almuttaquna din muktada ne hum lamirul fasali ne bai da mahalli al-iradi unu labari ne marfu'i da wawi shi kuma unu din an rafa an rafa shi ga albadi albadi murafi ilaihi ne majruri da kasara to wannan kenan wato kalmuttaquna hum ulul albadi wato an nuna cewa masu tsoron Allah ba wani fa ba wasu masu hankali sai su mai hankali na hakika shine wanda hankalinsa ya nuna masa ya ji tsoron Allah wanda da hankalinsa bai nuna masa ya ji tsoron Allah ba to ba mai hankali bane a hakika don ya hankalinsa ya nuna masa ya zai zaman duniya ko ya zai zauna da jama'a amma ba a nuna masa ya zai ji tsoron Allah ba to wannan hankalin nasa ba hankali ne ba a hakika shi yasa aka kawo shi wannan a wajen malaman balaga sai su ce an yi kasaru an yi kasarun a siffar ga wanda yake mausufi an yi kasarin siffar hankali ga waɗanda suke wato sun sufantu da tsoron Allah cewa in dai hankali ake nema to sai fa wajen masu tsoron Allah mai tsoron Allah shi kan ba mai hankali ba ne an yi hasaru kenan malaman kuma usulu su ce an yi hasaru an yi hasaru kenan an yi hasaru kenan to sai mu sake maimaita baitin ko kazaka mulhaqun bi hadha albadi kal muttaquna hum ulul albab sai za a ga ma a gaba misali ne dai ga wannan sai dai kafin wato mu samu abinda zani a kansu gaba daya ya kamata ulu nan ya zama mun wani abu a kai ko akalla mu fidda guda goma a cikin qur'ani sun kai goma ko malamar shi a fidda guda goma a cikin ƙur'ani wadda kuma kowace za a faɗi a me take marfu'a ce ko mansuba ko kuma majarura tunda dai akwai waɗanda suke marfu'an akwai kuma mansuban irin su an yi tolin ƙurba kaga ya uli ba ta ya uli fattakullaha ya ulal babin lazina duk wannan mansubai ne ko to akwai kuma wanda suke majaruran to da a da su ko guda goma guda goma dai za a fita kafin mu kai kuma karshen misalin da ya kawo in ya so dukkan su gaba ɗaya ma sai mu dawo mu bi su mu sake gane bambanci tsakanin ainihin abin da yake jam'ul muzakkar salim da kuma nau'o'in mulhaqatu bihi abubuwan da ake riskarwa da shi wanda aka faɗi cewa guda hudu ne to alhamdulillah sai mutum arhamzawil qurbanin al-ahalina tafus bidaril huldi illiyina warham mutaskune ko to taskun taskun bidari lihuldi illiyina warham zawul qurba min al ahalina taskun bidari lihuldi illiyina warham zawul qurba min al ahalina taskun bidari lihuldi illiyina warham zawul qurba min al ahalina taskun bidari lihuldi illiyina ورحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد إليين ورحم ذوي القربى من الأهلين تسكن دار الخلد إليين ورحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد إليين ورحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الهند إليين رسول جبا عليكم ورحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الهند إليين a ci gaba da kawo misalan yadda ake li'irabin wannan wato jam'ul muzakkar salim a jam'ul muzakkar salim da kuma abin da aka riskar da shi da shi wanda an faɗi cewa iri hudu ne akwai jam'i wanda shi bai cika sharaɗin ba kamar irin su wato alamuna alamuna jam'i ne amma bai cika sharaɗin jam'ul muzakkar salim ba akwai kuma abin da yake suna ne wato na jam'i suna ne na jam'i kamar irin su ahaluna ahaluna ahaluna akwai kuma abin da yake jam'i ne aka yi ambato da shi akwai abin da yake jam'i ne aka yi ambato da shi kamar irin su illiyuna su nasibina cikin nasarina duk wa'annan jam'i ne lafazin amma aka yi ambato da shi akwai kuma abin da yake zarar jam'i ne amma ba jam'i muzakkar salim ba kamar irin su ulu ulu kenan ulu ko zawu zawu shi ma wato jam'i ne amma ba na jam'in muzakkar salim ba amma kuma ya zamo a wajen lirabi yana tafiya ɗaya da jam'in muzakkar salim to a dai an kawo misali ɗaya daga cikin wato wannan misalan na wannan almuttaquna hum ulul albabi inda muttaquna shi wannan jam'i ne na muzakar salim hakikatan domin ya cika dukkan sharuɗan jam'i ya cika dukkan sharuɗan jam'i umu kuwa jam'i ne amma hakikatan ba na muzakar salim bane amma an riskar da shi wajen irabi ehin uludin nan ya zo a qur'ani da wanda yake marfu'in da wanda yake mansubi da wanda yake majaruri duk ya zo a qur'ani amma sarafa da wawi wala ya tali ulul farli minkum amma sanasba da yaya da ya an yi tu ulul qurba an masa jarrama da ya li ulul albabi to warham zawil qurba kuma ka jiƙan ma'abuta zumunci minal ahalina daga iyalinka zawi mulhaƙ ne saboda haƙiƙa ba jam'ul muzakkar salim ba ne zawi ɗinnan ba jam'ul muzakkar salim ba ne jam'i ne amma ba na muzakkar salim ba ba na muzakkar salim ba amma kuma wajen lirabi ane masa wannan lirabin zawi dinnan maf'uli ne an masa nasba da me daya an masa nasba da ya zawu dinnan yana daga haruffa kalmomin da yake sun lizunci a rafa su ga suna zahiri a lugar da tafi fasaha a lugar rauna an ji an rafa shi ga lamiri wato akwai kalmar da yake ita ta lizunci a rafa ta ga suna ba ga dula ba kuma sunan lalle zamo zahiri kamar wannan zawu ɗin kenan zawu ana rafa ta ne ga suna zahiri ko zu ana rafa ta ne lalle ga suna zahiri akwai kalmar da ita za a iya rafa ta lalle ta zuzunci in rafa amma za a iya rafa ta ga suna zahiri ko lamiri kamar subhana subhana a ce subhanallahi ga sha qur'ani subhanallahi subhana rabbika ana rafa kuma subhana galamiri subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira to subhanahu an rafa subhana galamiri subhana dai ya nazarci rafa amma a iya rafa shi galamiri ko ga suna zahiri zu kuwa da zawu su sun nazarci rafa amma su ana rafa su ne ga suna zahiri kawai banda lamiri warham zawil qurba nasba da ne da ya kuma shi murafi ne qurba murafi ilaihi ne murafi ilaihi ne an masa ne qurba din nan ne aka yi masa da ne aka yi masa jarra ehem da ne to me aka kaddara a kisra ce an masa jarra da kasara idan da qurba ne kawai ba alif da lam da zai zamo ma la yansarifu ne a halin jarrasa za a yi masa jarra da fataha ne shi yasa in kace masalan marartu bi zi qurba to qurba din a majaruri ne amma da fataha a bakaddarawa saboda alifin nan alifin tanisu ne alifin tanisu ne makasuri shi yasa shi kadai ya isa ya hana ya isa ya hana sarrafa shi kadai kurbato amma a nan abin da yasa aka ce an masa jarra da kasara a bakaddarawa saboda yana da al a can a baya gabata gare mu wa ma'a irafatin wa al faltasarifi ko wa al to wannan wanda yake ya zo da al kenan shi yasa yanzu za a ce an masa jara da kasara a bakaddarawa karkashin wannan alifin na karshe mina min kuma wannan harafin jarra ne yanzu an mata fata ne lintika isakinan amma asali mabniya ce bisa sukuni ahalina suna ne wanda yake mulhaki da jam'ul muzakkar salim shi yasa an masa jarra daya an masa jarra daya ahalina din majruri ne da min a ƙur'ani ma gashi irji'u ila ahalikum ko to akwai shagalatna amwaluna wa ahaluna ahaluna a halin ramma a halin raf'a an masa raf'a da wawi warhamdul qurbanin al-ahalina taskun taskun taskun wannan fili ne murarifi wanda yake wato an masa jazma saboda ya zo jawabin amri fili murari in ya zo jawabin amri inda ya faru ba su zo tare da shi ba sai a yi masa jazma sai a yi masa jazma ga shi a ƙur'ani ƙulta a lau atalu atalu ɗin an masa jazma saboda ya zo jawabin amri shi ne ta a lau an masa jazma da shafe wau atalu ne da amma aka yi masa jazma da shafe wa warhamza ta fuz a taskun bidari wannan kuma bi harafin jarra ne mabni bisa kasara dari suna ne majaruri da kasara saboda suna ne mufradi suna ne wanda yake mufradi wanda kuma yake mai sarrafa shi yasa kenan ashe za a yi masa jarra da kasara suna mufradi da jam'u takasiri a ane musu jarra ne da kasara inda masu sarrafa ne tafuz dari dari din kuma kansa murafi ne alhuldi murafu ilaihi ne huldi murafu ilaihi ne majururi da kasara a illiyina shi kuma wannan arfu bayanin ne daga huldi din ko kuma badali ne daga huldi din majaruri saboda ya bi ne majaruri ne shi yasa shi ma zai zama majaruri an masa jarra da me an masa jarra da ya ko da yake suna ne mufradi amma kuma ya zo da sigar jam'i shi yasa mulhaq ne da jam'ul muzakkar salim to wannan baitin kenan to sai mu maimaita shi ko to warham zawil qurba min al ahlina takun li zaril khuldi illiyina kafin yana bin tsari irin na abdulkahir jurjani ne mi'atul awami saboda duk misalan da yake kawowa yana kawo su duban tarbiyya ta fuskar duban tarbiyya kamar wannan warham zawil qurba bayan ajiya an faɗi almuttaquna masu tsoron Allah hum ulul albabi hakika su ne dai masu hankali mai tsoron Allah shine mai hankali hakika nan kuma yace warham zawil qurba ka jikan ko ka tausaya wa ma'abuta kusaci minal ahalina daga 'yan uwanka ka tausaya musu fiye da kowa saboda an yi umarni lalle a tausaya musu fiye da kowa shi yasa ma aka ba su suna mai girma daga sunan ubangiji an Allah ta'ala halakattu rahima wa shaqaqatu laha isman min ismi min ismi shi yasa rahimu ake kira zumunci to lallai ka tausaya wa ma'abuta zumuncinka taskun in ka haka ka zauna bidaril huldi a gidan da wama illiyina shine aljannar illiyina in dai ka kai haka za ka samu zama a aljanna ta dawwama ka tausaya cewa aka da halitta Allah ma ka tausaya musu to ballantana kuma yan uwanka ballantana yan uwan ma da suke kusa kwarai suke kusa da kai to lalle ka tausaya musu in kai haka za ka zauna a gidan dawwama za ka samu dawwama a cikin ni'ima lahum fiha na'imun muqimu za ka samu dawwama cikin ni'ima to alhamdulillah Allah hore mana kyautatawar ga da yan uwa to wanda to wannan kuma shi sai wani aiki kenan za a yi a kansa wato sai a duba izifin amma gaba daya tun daga suratun na bai har zuwa suratun nasi duk inda wani jam'ul muzakkar salim yake ko kuma mulhaq bihi to a fidda shi kuma a bayani cewa marfu'i ne ko mansubi ko majaruri ehem tun da ai ba yawa ne da su ba ko malam gudanar da musulmi ka kawo suratun naba'i to sai a fidda baki ɗayan wanda suke ciki kowanne a fada sannan suratun nazi'ati sannan suratul a'ma duk a ringa kawowa kowanne a faɗi unwanin sura kafin a fara faɗar duk wa'anda yake sun zo a cikinta jam'ul muzakkar salim ko ko mulhaqun bi jam'il muzakkar salim wanda da yayi a ciki akwai ko a cikin juz'in akwai mulhaqun bi jam'il muzakkar salim to alhamdulillah an fahimci wannan bi ta'in wa alif faraf'uhu bi rammatin la yahtalif wa kullu majmu'in bi ta'in wa alif faraf'uhu bi rammatin la yahtalif wa kullu majmu'in bi ta'in wa alif faraf'uhu bi rammatin la yahtalif وكل مجموع بتاء وألف فربطه برمة لا يهتلف وكل مجموع بتاء وألف فربطه برمة لا يهتلف وكل مجموع بتاء وألف فربطه برمة لا يهتلف وكل مجموع بتاء وألف فربطه برمة لا يهتلف وكل مجموع بتاء وألف فربطه برمة لا يهتلف وكل مجموع بتاء وألف فرفعه برمة لا يهتلف أسمي زباده وكل مجموع بتاء وألف يرفعه برمة لا يهتلف مجرور مجموع أنا تي قبل بياني kan irin nau'o'in li'iradi yadda kowane li'iradi yake zuwa to kullu majmu'in duk wani suna wanda yake an masa jam'i ya zamo jam'i ne an yi jam'in nan bita'in da ta wa alifin da alifi da suka zo a ƙarshe alif da ta aka ƙara a ƙarshe ya zamo jam'i kamar sama'u da ake cewa samawatu ko hindatu hindu da za a ce hindatu ko muslimatu da za a ce muslimatu ko muminatu a ce muminatu to duk wannan majmu'i ne da ta da alifi farafuhu to shi wannan yi masa raf'a biran matin yana kasancewa ne da ramma ane masa raf'a ne da ramma wato a halin raf'a sai a sa masa ramma la ya hatali baya sauyawa daga wannan tsarin ko yaushe a halin raf'a ramma za a sa sai a ce ja'atil muminatu ko ja'atil hindatu ja'atil muminatu muminatu fa'ili ne na ja'at gashi marfu'i ne me alama rafa sa ramma shi yasa shi ma wannan jam'in dangane da raf'arsa ya bi suna mufradi ya bi jam'u takasiri su ukun nan wato su wa'annan abu guda uku ane musu raf'a ne da ramma ya bi kuma fi'ili murari'i ne ingantaccen karshe fi'ili murari'i ne ingantaccen karshe wanda wani abu bai sa da karshen sa ba shi ma ane masa raf'a da ramma ne shi yasa su wa'annan guda hudun da suna mufradi da jam'u taksir da jam'u muwannas salim ko kuma a ce abinda aka yi jam'in sa da alif da ta da kuma fi'ili murari'i mai ingantaccen karshe wanda ba abin abu da ya zo a karshen sa to ana yin musu raf'a da ramma ne su guda hudun nan guda hudun nan alamar raf'a su guda ɗaya ce ita ce ramma wa kullu wato wannan wawun na isti'inafi ne wawul istinafi ce kullu din kuma mubtada ne abin da yasa aka yi mubtada da nikira saboda an rafa majmu'in kullu din murafi ne majmu'in murafin ilaihi ehem bita'in jari da majruri ne wa alif wawun na adafi ne alif kuma ma'adufi ne alifin ne za a ce asali amma abin da yasa aka ce wa alif saboda kafiya to wannan jari da majrurin wa turara ce da majmu'in saboda majmu'in sunan maf'uli ne sunan maf'uli akwai ma'anar fi'ili a cikinsa to faraf'uhu wannan fa ta zo ne a cikin labarin mubtada saboda mubtadan ya ɗauki umumi ana sa fa a labarin mubtada idan ya zama mubtadan ya ɗauki umumi ya suyudi yana cewa ta juzu fafi khabarin li mubtada tara mana sharɗaka in in warada muda umumin wasu ha mustaqbala fa tana zuwa a labarin mubtada idan ya zama ya ɗauki umumi ya zo an bashi umumi to wannan ai an bashi karshen umumi ma tunda kullu aka bashi kullu ne aka kawo mubtada shi yasa raf'u din labari ne labari ne wato aka sa masa fa rabu ɗin kuma shi kansa muftada ne biran matin jari da majururi ne shi ne labarin muftada farafuhu ka'ilin biran matin ko istaƙarar biran matin la ya hatalif la ta nafayi ce ya hatalif fili ne murari'i marfu'i da ramma abinda ya sa yanzu aka yi masa sukuni saboda kafiya wannan la ya hata din jumlar hali ce hali ce wato daga hu daga hu wannan murafin ilaihim jumlar hali ce halin kasancewarsa baya sabawa a wannan tsarin halin kasancewarsa baya sabawa daga wannan tsarin yadda aka faɗa nan haka ake masarrafa sai mu sake maimaita baitin guda uku a kawo guri uku wanda yake an kawo majmu'u bitta'i wa alif marfu'i wanda yake marfu'i a cikin qur'ani duka guda uku a kawo guda wanda suke sun je marfu'ai ba wai mansubai ko majururai ba misalin jarri والنسب مثل الجر بالكسر جئين والنسب مثل الجر بالكسر جئين كذاك ما سمي به وما همل والنسب مثل الجر بالكسر جئين كذاك ما سمي به وما همل والنسل مثل الجر بالكسر جئين كذاك ما سمي به وما همل والنسب مثل الجر بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنسب مثل الجر بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنسب مثل الجر بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنسب مثل الجر بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنفس مثل الجار بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنفس مثل الجار بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنفس مثل الجار بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنفس مثل الجار بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل والنفس مثل الجار بالكسر جئل كذاك ما سمي به وما همل sai gaba da ku ko ta to ana magana akan yadda ake li'irabin abinda ake masa jam'i da alif da ta a ƙarshe a jiya an faɗa cewa ane masa raf'a ne da ramma cewa ramma ita ce alamar raf'arsa za ka ce ja'atil hindatu ja'atil hindatu ko kamar na ƙur'ani wal muhsanatu minan nisa'i ko fassalihatu هم فالصالحات قانتات to to duk wannan an masa raf'a ne da ne da ramma to za a yi magana kuma a wannan baitin ko an yi magana a wannan baitin kan da me ake masa nasba da kuma me ake masa jarra aka ce wa wan nasbu nasbarsa jiril an sanya ta jiri da kasara ma'ana wannan suna wanda ake masa jam'i da alif da ta duk wani suna wanda aka yi masa jam'i da alif da ta duk wani jam'i wato wanda yake an yi shi da alif da ta to a halin nasba sai a sa kasara sai a sa kasara sai a ce ra'aitul hindati hindati din mas'uli ne mas'uli ko duk inda yazo mansubi ne ina alaman nasba kasara kasarar ita ce alaman nasba a ciki ko na qur'ani halakallahu samawati halakallahu samawati samawati din mas'uli ne ko da yake ba mas'uli bihi ba mas'uli ne mutlaki mafuli ne mutlaki a nan saboda wato halitta ta daga ubangiji daga babu ne yake yi ba wai akwai samman ne kuma ya mai da su a beban halitta ba a babu su ne ya samar da su shi yasa wannan samawatin ba za a ce maf'ulu bihi ba ne ba maf'ulu bihi ba ne maf'uli ne wanda yake mutlaki wato abin da sauta ne bisa zama wasa maf'uli mutlaki saboda halittar Allah daga babu ne daga babu ne ba wai yana wani hali ne ya mai da shi wani hali ba a yana babu ne ya mai da shi akwai to halakar samawati din mansuri ne ne alaman nasba kasara ko asdafal banati asdafal banati banati din maf'ulu bihi ne gashi nan an masa nasaba da kasara an masa nasaba da kasara to misilal jarri kamar yadda yake ake masa jarrama a jarrama da kasara ake masa sai a ce marautu bil hindati marautu bil hindati hindati din majruri ne an masa jarra da kasara shi yasa a nan wajen jarra jami'in da aka yi da alif da ta ya dace da suna mufradi ko jam'u takasiri wanda dukkaninsu ana musu jarra ne da kasara idan dai su masu sarrafa ne to amma shi tun da yake mai sarrafa ne koyaushe haka yake zuwa kaza kama sunni bihi haka kuma akan samu wa'yansu lafuzza wanda za a ga su ya ƙare da alif da ta amma kuma sunan abu ɗaya ne kamar arafatu akwai lugga ana cewa arafati arafati akwai gare kuma azari'ati azari'ati a ƙasar sham to irin wa'annan sunayen waɗanda suke mufradai ne amma wajen lafazinsu sun dace da abin da aka kawo shi aka masa jam'i da alif da ta to su ma ane musu wannan lirabu ma'ana a halin raf'a a sa ramma a halin nasba kuwa da kuma a halin jarra duk sai a sa kasara sai ka ce hazihi arafatu ataitu arafati ataitu arafati nazartu ila arafati ko kuma hazihi azri'at ra'aitu azri'ati nazartu ila azri'ati da sai kai masa wannan li'irabin wa ma abu na uku kuma da ake wa wannan li'irabin shine jam'i wanda ake daukansa akan cewa jam'ul bi alifi bi ta'i ne ko da yake ba a hakikaninsa ba wannan jam'in ba ne jam'i ne amma ba wannan jam'in ba shine ulatu ulatu ane masa wannan irabin ulatu suna ne na jam'i hakika amma kuma ba wai jam'i ne bil alif wa ta'i ba ulatu shi yasa shi ma ane masa dai wannan irabin za a ce ja'a ulatul farni la'aitu ulatul farni marartu bi ulatul farni to sai a yi masa wannan da irabin shi ulat koyaushe ya lizunci cewa a rafa shi ga suna wanda yake zahiri ana rafa shi koyaushe ga suna mufradi kuma sunan wanda yake zahiri a suna mufradi wanda yake zahiri ba dama ya zo ba murafi ba ba kuma a rafa shi ga jumla ba a rafa shi kuma ga lamiri dole sai suna zahiri shi ulatu gane masa wannan mi'rabi wa ulatu lahmali ajaluhunna an yara'ana hamlahunna wa ulatu mubtadani mubtadani gashi an masa rafa da ramma to wannan kenan wato wan nasbu wan nasbu wawun wato ta irtida'i ce nasbu din mubtada ne marfu'i da ramma ju'il ju'ila ne asali fi'li ne mari mabni lil majhuli wato wanda yake an gina shi bisa fata saboda ba wani abu wanda zai sa ya zama ginin nasa ba bisa fata ba to naibul fa'ilinsa shafaffe ne shine huwa huwa to bil kasar ko jari da majruri ne ya rataya da ju'ila din wannan jumlar ita ce wato labarin mubtada misalal jarri misalal jarri wato a shi wannan kamar na'ati ne na masdari shafaffe kamar an ce misalan misalan jarri kama kamar yadda ake masa jarra ya yi kama da irin yadda ake masa jarra yadda ake wa shi a jam'in da aka yi da alif da ta jarra da kasara to haka ma nasbar tasa take da kasara kaza kama sunni ma wannan mausuliya ce mubtada ne amma kuma mabni ne su sukuni a mahallin raf'a ne mubtada ne ma din ma din summi summiya ne amma saboda larurar waka shi yasa aka ce summi fili ne mari wanda yake mabni bisa fata na ibul fa'ilin nasa an shafe shi ne huwa ma summiya huwa bihi to bihi din jari da majaruri ne wanda ya kyara ta da summi jumlar summi din sular mausuli ce sular mace kaza ka ɗin kuma jari da majaruri ne shine labarin mubtada shine labarin mubtada maɗin mubtada ne kaza ka ɗin shine labari wa wannan wawun na adafi ne ma ma ce wadda take mausuliya wato mabniya bisa sukuni amma a mahallin raf'a take a mahallin raf'a take saboda hadafi ne akan waccan ma ta farko wadda aka ce mubtada ce humila wannan humil humila ne asalin sa fili ne mari mabni bisa fata na ibul fa'ilin nasa shafaffe ne shine huwa to kuma jumlar humila din wato filin da na'ibul fa'ilin shine silar mausuli ita ce silar mausuli ma din wannan to wannan baitin kenan to sai mu sake ne ta ko ya an yi kuwa an zo da shi abinda ake kira wato sharuɗan jami'in sharuɗin tasniya an yi magana akan abin da ake kira sharuɗin tasniya ko wanda aka kawo su a baitoci guda biyu wanda aka kawo su a baitoci guda biyu ko sharuɗin musanna an ya kuna mu'uraba wa mufradan murakaban wal ma'ana lahu lam yuzini anhu ghayruhu to an faɗi wa'annan baitocin guda biyu to akwai wa'ansu sunaye misali wanda yake ba su cika wa'annan sharuɗan ba wanda kaga ba za a yi musu tasmiya ba kenan ya zama ba za a yi musu tasmiya ba kenan ko akwai kuma wa'insu wanda su sun cika sharuɗan wato za a yi musu tasmiya wani ta yi ya zama sharaɗi ɗaya ne babu wani kuma ya zama fiye da sharaɗi ɗaya ne babu yanzu misali kamar lafazin kaɗani sunan mace za ta yi a yi tasmiyarsa ko ba za ta yi ba kaɗani za a yi masa tasmiya ko ba za a yi masa ba to mene ne yasa ba za a yi ba ehem mabini ne saboda ba mu'urabi ba ne an ce duk sunan da za a yi masa tasmiya sai wanda yake mu'urabi shi ko wannan suna mabani ne shi yasa kenan ashe ba za a yi masa tasmiya ba to hakanan kuma misali azzaiduna za a yi masa tasmiya ko ba za a yi ba azzaiduna ba za a yi ba shi ko me ya kawo ba za a yi ba jam'i ne ba mufradi ba ne cewa ba mufradi ba ne tunda an ce wa mufradan wa mufradan eh, to huwa fa ana tasmiyar huwa huwa shi ma ba za a yi masa tasmiya ba saboda ne saboda bayan mabini kuma ya lizinci ma'arifa tunda an ce ai sharaɗin abin da za a yi masa sai ya zamo munakkara shi ko huwa ya lizinci ma'arifa shi yasa ya samu illa biyu daga ciki wadda kowace ɗaya daga ciki za ta hana a yi tasmiyarsa ya zo wato ba mu'urabi ba mabani sannan kuma ya zo ya lizinci ma'arifa tun da namiri ne tun da namiri ne kamar siba waihifa za a yi masa da ake yi ana kokarin tabbatar da shi da shi ilimin dai da ake yi don fahimtar ƙur'ani duk ilimin da ake yi fahimtar ƙur'ani ne don duk ilimi na hakika yana cikin ƙur'ani to a masana yanzu in muka ɗauki sura ta ƙarshe wadda ita ce suratun nasi in muka ɗauki surar nan ta ƙarshe a gaba ɗayanta ayoyi shida ne ko ayoyi shida ne to amma jumla guda nawa ce a cikinta jumla wadda take cikakkiya guda nawa ce a ciki jumla wadda take cikakkiya guda nawa ce banda jumla wadda take far'iyya ana samun jumla far'iyya misali jumlar silar mausuli silar mausuli jumla ce wadda take far'iyya shi yasa ba za a ce mata kalamu ba ba kalamu ba ce jumla ce amma ba kalamu ba a silar mausuli ko jumlar da yake ta zo sufa jumlar da yake ta zo sufa ko ta zo hali duk wa'annan sufofin ba jumloli ba ne wa'anda suke asaniye jumloli ne wa'anda suke farziye duk inda ma jumla ta zo masana aka ce ai wannan jumla kuma za ta yi ai mata tana da mahalli al'irabi ai jumla ce wadda take far'iyya tunda me yasa ta zama far'iyya mufradi zai iya tsayawa matsayinta tunda ka'ida na duk wata jumla da aka ce wannan jumlar tana da mahalli alirabi ma'ana haka mufradi zai iya tsayawa matsayinta jumla kuma da aka ce ba ta da mahalli alirabi ita wannan ita ce mufradi ba zai iya tsayawa matsayinta ba to yanzu a suratun nasi a gaba ɗaya jumloli guda nawa ne wanda suke asaliye jumla nawa ce kuma wadda take far'iyya jumla ɗaya ce gaba ɗaya surar jumla ce guda ɗaya wadda take asaliya shi yasa wacce ce kenan ƙul ɗin kawai ita ce jumlar wadda take asaliya a unzu wannan ai maf'uli ne na ƙauli ko maf'ulin ƙauli ne shi yasa tana da mahalli al'irani tana da mahalli al'irari gaba ɗaya bayan kulɗin da abin da ya zo har ƙarshe a mahallin nasba yake tun da mafulin kulɗin ne kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil hannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas wal jinnati wan nas nuna far'iya fa a ciki guda nawa ce to eh da wace da wace sun kai shida da wace da wace to a uzu ta a uzu an samu jumla ce saboda ne an samu fa'ili da fa'ili me matsayin wannan fa'ilin fa'ilin a uzu me matsayinsa shafaffen shafewar nan ne ce koko ja'iza ce tunda akan shafe lamiri na rafa ja'iz ko kuma wajib wa wujuban ne ta fuskar wajabci ne yana cikin gurare guda hudu da mai alfiya ya kawo kenan wani ramirin rafi ma ta ciro kafal uwa fi na tare da istashkuru to sai kuma wacce bayan wannan malikin nasu jumla ce ba jumla ba ce ai ba fi'ili a ciki ba mubtada da labari a ciki ai zarar sifa ce eh kalmomi wanda suke mufradai murafi ne da murafi ilaihi shi yasa ashe a malikin nasi suna ne kawai wanda yake aka rafa shi malikin nasi to sai wacce kuma allazi din shine jumlar koko yuwaswisu shi ne jumlar allazi wannan suna ne mufradi mausuli ne na'ati ne na'ati ne ga rabbi na'atin rabbi ne eh na'ati ne na rabbi sai dai in aka ce za a yi kad'u in za a yi kad'u to ya iya zamowa labarin muftada wato allazi wasu min sha'u na'ati ne kai na wasu wasi na'ati ne na waswasi shi allazi din allazi din na'ati ne na waswa alwaswasi in sharrin waswasil hannas to allazi din na'ati ne nasa shi yasa suna ne mufradi sai inda an ce za a yi kadu in an ce za a yi kadu to wannan sai zamo labarin mubtada shafaffe huwallazi huwallazi waswisu sai zamo akwai mubtada abin kaddarawa ya zama kenan a mahallin jumla yake ko ya zama a mahallin jumla yake kenan zai zama akwai mubtada wanda yake shafe shi lalle ne kenan tunda irin nan inda aka yi kad wajibi ne a shafe a mubtada yana cikin gurare guda biyar da yake wajibi a shafe mubtada ko guda shida ma لمبتدا أخبر عنه بقسم أو مصدر عن فعله الحس هتم أو تلو نعمة أو بنأة قطع أو تلو نعمة أو بنأة قطع شيني wannan kenan أو مات على سيما إن رفع to bayan nan sai wanne kuma wacce ce jumlar bayan wannan allazi dai an faɗi cewa zai iya zamowa suna ne mufradi ko kuma ya zamo labarin mubtada an an yi kado to sai jumlar silar mausuli ko yuwaswisu yuwaswisu wanda yuwaswisu fili ne murari'i marfu'i da ramma tunda yake mai ingantaccen karshe ne fa'ilinsa ko menene fa'ilinsa to shafaffe ko tunda bai bayyana ba shafe shi din wajibi ne ko ja'izi a'a ja'izi ne ai wannan bai cikin wancan guda hudun wa mira mira rafi ma yastatiru ka fa'al uwafik na sabil istashkuru inda yake an dangana fi'li murari'i ga mutum ɗaya ne magana shi kansa ko kuma mutane da yawa masu magana to a sannan ne ko kuma mutum ɗaya wanda ake magana da shi to sannan ne yake wajibi a shafe fa'ilin nasa lamirin da yake fa'ilin aka ce ana af'alu af'alu ɗin an shafe fa'ilin ko naf'alu ko taf'alu anta taf'alu to da anan wajibi ne a shafe fa'ilin amma inda aka dangana shi gaba daya ga wanda baya nan ya zama ya zo da lamirin ga'ibi to wannan ba lalle ne sai an shafe a fa'ilin ba ba lalle ne sai an shafe fa'ilin ba a iya shafewa a iya bayyanawa allazi wasu fi sudurin nas min aljinnati wan nas wannan min aljinnati wan nas din menene jari da majururi ko minal jinnati jari da majururi wannan adafi akan majarura an ya dafi akan majarura to shi kansa jari da majarurin me matsayinsa anan me matsayin jari da majururin anan ko da dai la'alla wannan karatun namun wanda ake ba a ba amma dai ai mun yi kawa'idul irabi ko manzumatu kawa'idul irabi ba za a rasa ai wanda tun da aka fara littafin har aka gama da su ake ba me matsayin jari da majururi ko zarafi idan ya zamo ya zo a irin nan a bayan me ya zo za a duba a ga a bayan me ya zo ko tunda in ya zo bayan nikira sai a ce sufa ne ga nikira ku in kuma ya zamo bayan ma'arifa sai ya zamo hali to wannan a bayan me ya zo bayan ma'arifa shi ya sa ya zama hali allazi wasu minal jinnati wan nasi minal jinnati wan nasi shi ya sa wannan minal jinnatin jari da majruri a matsayin nasba a mahallin nasba yake bisa cewa hali ne hali ne to wannan sura kenan ko da dai wato a takaice sai dai la'alla ko masu himma za a ƙara ƙoƙari a kai ya zamo a kawo yadda aka kawo wannan ko da a takaice ne a kawo li'irabin suratul falaki irin surar da yake kafin wannan da take kafin wannan surar ko a kawo irabin suratul falaki wannan da ya kul fili ne amri wanda yake an shafe fa'ilin wujuban ko a uzu ko fili ne murari'i wanda shi an shafe fa'ilinsa shi ma dai wujuban fili ne murari'i marfu'i da ramma برب الناس برب جاري da majururi الناس ko murafi ilaihi ne murafi ilaihi maliki maliki shi ma dai na atine na atine na rabbi ɗin shi ma kuma murafi ne an rafa shi ga nasi ilahi shi ma dai haka ilahin nasi to kuma sannan aka kawo min sharri jari da majalori ya rataye da a'uzu ya rataye da a'uzu tunda yake an ce jari da majalori da zarafi dole sai sun rataye da fi'ili ko abin da yake ya zo da ma'anar fi'ili to alhamdulillah wannan kenan shi na biyun sai dai mu karanta haka domin ya zama kada ya zama na to in an ce maf'ulu bihi wanda yana wani hali aka mai da shi wata bihi amma wanda yake gaba ɗaya babu shi aka yi shi to wannan ai ba maf'ulu bihi bane saboda yana babu nema a gaba ɗaya aka mai da shi kuma akwai shi to wannan shi yasa aka ce shi wannan maf'uli ne mutlaki in wato bisa yanda ma'abuta addini musamman musulmi suke kai na cewa halitta Allah ya yi ta ne daga halin babu babu ita amma ya yi ta to samawa ta din ba zai zama maf'ulu bihi ba maf'uli ne mudlaki maf'uli ne mudlaki maf'uli ne mudlaki to amma kana son karin bayani kuma ka duba masalan kamar sharhun qadaru ko sharhu zuru zahab na ibnu hisham da irin hashiyoyinsa ta fuskar tauhidi wato ba za ta ce maf'uli ne maf'ulu bihi bane to bilfarali bisilati kawafatil hindatu azri'ati wa arif ulatil farli bisilati kawafatil hindatu azri'ati wa arif ulatil farli bisilati kawafatil hindatu azri'ati wa arif ulatil farli bisilati kawafatil hindatu azri'ati wa arif ulatil farli bisilati sai gaba da ko in faɗi yadda ake yin irabin sunan da yake am jam'insa da alif da ta duk wani jam'i wanda yake ya zo da alif da ta an yi jam'in ne ta fuskar kana alif da ta a ƙarshe to an faɗi ya ake li'irabinsa cewa ane masa raf'a da ramma ramma ita ce alamar raf'arsa za a ce ja'atil hindatu hakanan kuma ane masa nasba da jarra da kasara wato alamar nasbarsa kasara kamar yadda alamar jarrarsa ma kasara za a ce ra'aitul hindati ko marartu bil hindati to wannan shine aka kawo misalin sa a wannan bai mi'rabin nan shi aka kawo misalin sa a baitin nan kawafatul hindatu azra'ati ina misali kamar inda kace wa fatil hindatu azra'ati wa fat wannan fili ne mari fili ne mari wato za a gina shi bisa fatha amma kuma sai zamo harafin na ƙarshe an shafe saboda harafin na ƙarshe daman harafin illa ne alifi ne domin ana cewa wafa wafa yuwafi wafa yuwafi don za a dangana za a ce wafa zaidun amma idan wato ya zamo an dangana kuma ga ta wadda take lamiri mai wasali to wannan sai a gina bisa sukuni a ce wa faita ko wa faitu ko wa faitu ma ko wa faitu ko wa faina inda yake an dangana duk ga lamirin rafa ma ko yaushe wanda yake mai wasali to za a gina bisa sukuni to amma yanzu nan da yake an sa tattanisi mai sukuni a ƙarshe sai zama wannan alifin aka aka shafe shi a maimakon a mai da shi ya sai aka shafe shi gaba daya aka ce wa fatilihin datu shi yasa wa fadin wato fili ne mari mabni bisa fata fata da take a bakaddarawa bisa alifi wanda aka shafe tiso wannan tar wato tattanisi ce harafi ne da yake nuna cewa mafa'ilin mu'annasi ne asali ya zo da sukuni to amma a nan an masa kasara ne lintika isaki ne saboda ya haɗu da al al na alhindatu lamu tarifi wanda yake saki ne to hindatu ko fa'ili ne fa'ili duk inda ya zo marfu'i ne ne alamar rafa'a sa ramma an masa rafa'a da ramma saboda jam'i ne da aka yi shi da alif da ta jam'i ne da aka yi shi da alif da ta da hindu ne aka kara alif da ta a ƙarshe don ya nuna jami aka ce hindatu azari ati shi wannan maf'uli ne ba jam'i ba ne wannan amma masu ni bihi ne abinda yake an yi ambato da shi daga abinda yake sigarsa sigar sunan jami in aka ji azari ati sai a ɗauka an yi jam'i ne da alif da ta alhali wannan suna ne na abu guda daya sunan wani gari ne a ƙasar sham wato wajen ƙarshen sham wato kudancin sham inda yake kudancin sham wanda imrul qais ya faɗi wannan garin a cikin kasidarsa ko ala irsarahan ayyuhad dalalul bali wa hal ya imam man kana fil usulul khali inda yake cewa ta nawartu ha min azari ati wa ahaluha biya sariba adana dari ha nazarun ali ta wannan azari ati din a ƙasar sham ne a ƙasar sham ne masu mi bihi kenan to wa arif ulatil farali ko kuma inda kake kasan ma'abuta fifiko irifeli ne amri wanda yake mabani bisa sukuni fa'ilinsa shafaffe ne wujuba za a kaddara shi da cewa anta yana cikin wuraren da dole ake shafe lamiri na rafa ulati maf'uli ne na irif maf'uli duk inda ya zo mansubi to wannan alaman nasbarsa wato kasara kasara nan ta ulati ti din shine alamar cewa mansubi ne saboda wannan mulhaku ne mulhaku ne an raskar da shi da jam'ul bil alifi wattai ko da yake shi hakika ba irin wannan jam'in ba ne domin shi sunan jam'i ne suna ne na jam'i bai da mufradi alfazinsa ba kamar hindatu da za a ce hindu ba ko muslimatu da za a ce muslimatu ba ko muminatu da za a ce muminatu ba ko samawatu da za a ce sama'u duk wa'annan jam'i ne saboda suna da mufradi a lafazinsu amma ulati ba jam'i ba ne saboda mai bai da mufradi a lafazinsa shi amma kuma mulhaki ne an raskar da shi da abin da ake masa jam'i da alif da ta gashi aka ce ulati a halin nasba aka yi masa nasba da kasara ulati din murafi ne alfarali murafu ilaihi ne murafu ilaihi ne wato an rafa shi yasa majaruri ne da kasara an rafa ulatu din zuwa gare shi daman ulatu yana cikin lafazan da yake su dole ake rafa su ga lafazi mufradi kuma wanda yake suna zahiri ba a rafa ulatu ga lamiri ba a rafa ulatu ga jumla kuma ba da za a yi ulatu ta zo ba a rafa ta ba dole ana rafawa ne ga suna zahiri ana rafawa ne ga suna zahiri a bisilati silatu wannan sila silatu silatu wato mufradin silati to kuma aka tashi aka yi masa jam'i da alif da ta sai ya zamo an yi masa li'a wato aka yi masa jarra da kasara nan bi harafin jarra ne silati suna ne majaruri meye alamar jarrasa kasara kawafatin hindati azri'ati kamar inda kace hindoji da yawa hindu hindu da yawa sun zo garin azri'ati wa arif ulatil farali kuma ka gane waɗanda suke ma'abuta fifiko matan da suke mafifita bisilati da alherinsu alheri shine alamar fifikon mutum domin duk wanda ya rasa alheri ya rasa fifiko abu biyu ne ake cewa suna gadon wa mutum ya zamo mafifici ya samu shugabanci alheri da haƙuri alheri da haƙuri wanda duk ya haɗa wa'annan guda biyu lalle kam a duk inda yake shugaba ne babba ne bi bazalin wa hilmin da fi qaumihin fata wa kaunuka iyahu alayka yasiru duk wanda ka ga ya zama shugaba ne shugaba ne na hakika ba komai ya ja masa haka ba alheri kyauta da kuma haƙuri alheri da haƙuri duk abinda suke sawa a samu din bibazalin wa hilmin da fi qaumihi fata wa qawluka iyahu alayka yasir to wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi
kamar a mufradin sa yana kariya da ta'in din da ta dace lokacin da za a yi jam'ul mukamman sai ita wannan ta'in ta dace da shata ake ita shafe ta ake shafe ta ake saboda daman an kawo ta ne don ta nuna cewa wanda aka ambata mu'annas ne to yanzu kuma tun da irin wannan jam'in da alif da ta ka gaba kasafai akan yi shiga muzakkari ba shi yasa ake shafe ta shi yasa daman shi kansa jam'in ya nuna alamar tanisi cewa an yi da alif da ta shi yasa ko da an yi shi daga muzakkari sai wanda yake amma wato lafziyu tarihi ne kamar dalhatu kaga ana cewa dalhatu ko hamzatu ana cewa hamazatu wato an yi shi saboda zamo wasa a lafziyu tarihi ne ko da yake hakika suna ne na namiji wanda aka ambata namiji ne amma lafazinsa mu'annas ne mu'annas ne to alhamdulillah sai sai mu biya na biyu kuma in ya so ko da iza ja akal muminatu ko fasalihatu qanitatun shi ma duk yazo marfu wa samawatu maduyatun duk yazo marfu ga ma kuma wayannan baitocin guda biyu sharru musanna an yakuna mu'raba wa mufrada munakkarun ma rukiba muwafiqan fil lafzi to alhamdulillah game da tarifin musnadu ilaihi bi al to kama wakalan rasulu ya rabbi wani anan ya rubuta cewa ahadi ne zikiri amma ahadi ne wanda yake zihini ko na cikin suratul furqani wakalan rasulu kafin wakalan rasulun wata aya ce kafin wakalar rasul wata aya ce wakalar rasul ya rabbi inna qaumi ta zo hadal qur'ana mahjura a cikin izufin wa qadimna ila ma amilu ko wa qadimna ila ma amilu min amalin to kafin wakalar rasul wata aya ce wa yau mai arus zalimu ala yadaihi ya ƙunu ku ta hastu مع الرسول سبيلا يا ويلتا لم أتهز فلانا خليلا لقد أرلني to wa kana shaydanu lil insani khazula shi yasa kaga rasulun inda ya gabata a baya ai da nisa shi yasa wannan ahadi ne zihini zihini akwai wajen ahadi da suka shiga tsakani ko a ce ahadi ne zihini yafi daga a ce ahadi ne zikiri to kamar kuma falyawma zauna azabal huni wannan an yi ta'arifin al-yawma din dan ahadi zihini hakika to amma al-yawma din ba musnadu ilaihi bane fa ba musnadu ilaihi ne ba saboda maf'ulu fihi ne zarafi ne tujzauna shine musnadu da musnadu ilaihi wawun shine musnadu ilaihi shine naibul fa'il tujza wannan fi'lin mabni lil majhuli shine musnadu to wa hulikal insanu ra'ifa wannan ishara an yi tarifinsa don nuna haƙiƙar mutum wato haƙiƙar mutum kamar rauna ne to almanuwal banun an yi tarifin musnadu ilaihi da al dan a nuna istigiraki haƙiƙa don istigiraki ne domin duk wanda bai aiki a dukiyarsa da 'ya'yansa abu mai kyau ba to kawace kawai na rayuwar duniya wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inna na zulfa illa man amana to akwai kuma inda yake na infirade kamar wannan wa hafu an ya kula huzzibu wa hafu an ya kula huzzibu to sai wa'annan baitocin ra'allahu shara sami amma na haruhu fa gafin to wannan dai da nake rubutawa a ya sai ce an yi kokari kwarai a kai saboda musamman wajen fitar da isti'ara sai dai kuma tashibihi shine ban gani an faɗa a fidda tashibihi a ciki ko ko ba tashibihi a cikin baitoci akwai tashibihi ko to wanne ne tashibihi a ciki eh wanne ne tashmihi a ciki ina ne tashmihi yake a wajen mashat bainam haƙiƙa mashiyan nasimil bashairu to tashmihin wani iri ne kenan tashmihi ne baligi saboda an shafe adatu tashmihi an shafe wato shabahi kamashin nasimi kamashin nasim amma an shafe to wannan kuma menene wato shabahi kenan eh mahzufin menene menene wajhu shabahi a cikin mashiyan nasimi da aka kamanta farin cikin da su mutanen kirki suka yi da suka ji an ce ai watan azumi ya zo watan azumi ya kama aka kamanta wannan farin cikin nasu da cewa yadda yana su a cikinsu kamar yadda iska da ake sheƙa take shiga jikin mutum ne to a wajen menene wajen ladafa da kuma eh to wan a to ko to eh to da kuma me da me akwai babbar babban fuska kamanta duk wannan da aka faɗa gaba ɗaya kowanne a ciki wacce ne na shabahu fuskar kamantawa ce amma akwai babba to saraya ne ko shi yasa wajen sarayanin kaka ki umumi saraya ne ko yanda iska in mutum ya sheka ko ina a jikinsa shiga take ko ba inda ba ta shiga shi yasa wannan labarin ma cewa watan na ramaran ya zo duk ya shiga jikinsu ba inda da shiga ba shi ne mutum sai kuma wajen ne kabul kabul karba karbar abin yadda iska damin jiki yake karbarta iska duk da ake sheka ai jiki karbarta yake yi kaga kabuli da umumu sarayan shine babban fuskar kamantawar wato shabahin kenan to amma majazi akali a ciki wanne ne majazi akali amma na haruhu fa gafin da kuma lailuhu fa wasahiru domin an rafa abu ga zamaninsa su mutane ne suke bacci da rana da daddare kuma na ramaran ya zamo sun tsaya suna ta kokari to amma sai aka ce ranar ce take bacci daren ne yake ido biyu ba daren ba ne yake ido biyu mutane ne suke ido biyu a sallar majazi ne wanda yake akali majazi ne wanda yake akali to a kamar wannan fa an liman fauka samawati arshuhu an din ne matsayin sa ne irabi eh aham ba hali ba ne mafulun li ajalihi ne sun yi haka ne don nuna kaskan da kai sun yi haka ne don su nuna kaskan da kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa al-irabin sa bisa cewa mafulun li ajalihi ne yafi a iya al-irabin nasa bisa cewa hali ne amma wato a yi shi bisa cewa wato mafuru li ajalihi ne ya fi don ya nuna me suka dosa me suka dosa an cewa sun yi haka ne fa ba don komai ba don kaskan da kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wato kenan tun da yake sun kaskan da kai ko ga Allah kaga abin ya zama zahirin su da batinin su kenan nan wanda yake abu dan Allah zai zamo ya yi shi zahiri da batini ko zai zamo ya yi shi zahiri da batini to kamar wannan huwallahu fa lamirin huwa huwa menene lamirin nan meye matsayinsa eh to eh meye matsayin mubtada ne kenan to Allahu din fa a to wato shi huwa din huwa din ai li'irabin sa bisa cewa wato lamiri ne wanda yake na sha'ani kamar na kul huwa Allahu ahad yafi huwa shi Allahu Allah ahadun makaɗaici ne shi yasa ba wai huwa ɗin mubtada ba ne Allahu labarin a'a Allahu ɗin shi ne mubtada ahadun labarinsa huwa ɗin ya zama zarar lamiri ne na sha'ani wato maganar dai da ake gaba ɗaya Allahu ahad Allah dai makaɗaici ne to shi ma a nan huwallahu shi wato ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake Allahu ne mai tafi da kome ne mai kome ne to fa abudu ibadata kullaha ka tsaya in zaka bauta masa kai masa bauta ibada cikakkiya ba ibadar da za ta zamo rabi da rabi ba ko a zahiri babu ita a baɗini zahirinka da baɗininka duk ya zamo a cikin ibada suke al'ibadata ɗin to ne matsayinsa fa abudu ibadata wanne a cikin maf'ulin mudlak maf'uli mudlaki ne shi yasa ya zo a nan dan me tunda an ce maf'uli mudlaki yana zuwa dan abu uku ko yana zuwa dan ɗaya daga abu uku taukida taukida naunau an yabinu au adat ko yana bayyana taukidi yana zuwa dan nau'i yana zuwa dan adadi to wannan ya zo dan menene kenan ya zo dan takidi yin takidi to al'in da aka sa al'ibadata yanda ake sa al a jikin musnadu ilaihi dan dalilai akan sa abin da yake ba musnadu ilaihi ba kamar wannan al'ibadata din dai ba musnadu ilaihi ne ba tunda ba umda bace ba maf'uli ne maf'uli ne mutlaqi to al'in da aka sa me ta ya nuna me to amma da za a ce an ɗin ta nuna hakika ai da ya fi saboda kai ya zamo an maimaita da kulla tunda kullu ma nuna istigiraki shi yasa an ɗin ta al'ibadata ya zamo ta nuna ta hakika ce wato hakikar bauta hakikar abin da ake kira bauta ka bauta masa haƙiƙar abin da ake kira bauta kullaha kuma dukkaninta shi yasa kulla ɗin ya zamo shi ya nuna istigiraki takidan da aka yi wa ibadata din ya zamo shi ya nuna istigiraki saboda koyaushe tasisi ya fi daga tauke ne ko yadda malaman usulun fiƙi suke faɗa ko tasisi a ce kowace kalma ta zo don ta tabbatar da wata ma'ana ba ma'anar da ta gabata ko ta zo daga baya ba ya fi daga ce kalmomi biyu ko fiye da biyu sun zo don su ba da ma'ana ɗaya shi yasa nan ya zama al'ibadata ta zo don ta haƙiƙi haƙiƙar ibada kulla kuma ya zo don ya nuna istigiraki idza raha yalhu bil ibadati fajuru kamar yanzu wannan masanin idza raha yalhu bil ibadati fajuru ta yi wani ya ce kamar wannan raha yalhu bil ibadati fajuru sai lalle ya fidda shi amma shi baki ɗayan jumla ta raha yalhu bil ibadati fajuru me matsayinta raha din banda iza din fa raha yalhu bil ibadati fajiru me matsayinta tana da mahalli a lirabi ko ba ta da shi in tana da mahalli menene mahallinta idan tana da mahalli a lirabi me menene mahallinta in kuma ba ta da shi to me yasa eh ba ta da mahalli me ya kawo ba ta da mahalli wace ce a cikin wanda suke marasa mahallin guda bakwai da ake faɗa kenan to wanne ne sharaɗin iza ko yaushe ai an faɗa wajiba ce inda ta zo sharaɗiyya a rafa ta ga jumla shi yasa ashe kenan ita izaɗin murafu ce rahayal hubil ibadati fajr murafu ilaihi ne shi yasa jumla tana da mahalli al-irafi ai an rafa iza zuwa gare ta iza an rafa iza zuwa gare ta tana da mahalli murafu ilaihi ce kamar yanzu sali fa idan shakatis sama'u ai in shakatis sama'u din murafu ilaihi ce tana da mahalli al-irabi a mahallin jarra take ko kamar yawma hum barizun yawma hum alan nari yuftanun duk wannan hum alan hum barizuna ko hum alan nari ya yufta nuna ne ko to duk suna da mahalli a irabi tunda an rafa yawmu zuwa gare su shi ma ita ma na izadin talizin ce irafa gara ita yawmu a iya rafa ta ga jula wadda take fi'iliya ko ismiya ko amma ita iza ko yaushe jula fi'iliya ake rafa ta zuwa gare ta to wajen isti'ara fa ina ne aka ce isti'ara take a cikin baitocin nan iza mai shamsu arhat kina aha to menene musta'aru ne musta'aru ko shi isti'ara tana da rukunai guda uku ko akwai musta'aru akwai kuma musta'aru minhu akwai kuma musta'aru lahu akwai musta'ar akwai musta'aru minhu akwai almusta'aru lahu ko a koyaushe a ita isti'ara tana da rukunai guda uku to me musta'aru lahu din nan wanne ne musta'aru lahu ashamsu to wanne ne musta'aru minhu fa a'a ehen almar'atu ehen shi yasa almar'atu shi yasa isti'ara ta zama wata iri kenan isti'ara ce makaniya saboda an ambace mushabbahu bihi an ambaci mushabbahu amma an shafe mushabbahu bihi an shafe mushabbahu bihi amma an faɗi mushabbahu shine ashamsu sai dai shi mushabbahu bihi din an masa nuni da wani abu daga lazuminsa shine irha'ul kina'i kina'i mayafi to wannan da aka ambaci alhad din menene matsayinsa isti'ara wata iri ce a murashaha ce ko mudlaka ko mujarrada kenan murashaha ce saboda menene yasa ta zamo a murashaha din da me yanzu menene karinar ita kanta kina a isti'ara ko yaushe isti'ara kafin a magana murashaha ce ko mutlaka ko mujarrada sai an ga ina iyaka karinarta saboda abin da yake karina wannan shi ba tarshihi ba ne ba tajiridi ba ba idlaki ba amma a nan misali isti'ara ce wadda take murashaha menene karinar isti'arar kina'u ina'u mayafi to amma menene yasa aka ce an yi tarfihin ta arhat wannan fi'ilin arhat arhat shine ya ƙara kawo wato an yi tarfihin ta arhat din nan na sakin wato mayafin sakin lullubin sakin maganar sakin ita ta ƙara nuna ashe mace ce ake magana a kai mace ce ake magana a kai wato zarar faɗan lullubi ya ayyana magana ce kenan kama akan mace amma da aka kawo kuma sakin lullubi an ƙara karfafa maganar cewa ta koma ga mace to ɗaya fata biyu ta khimasin izama aqbalat wa haya safiru wata iri ce ita wata iri ce ita me yasa ta zama mutlaka menene karinarta da farko menene karinarta hmm? to a to wahaya safi rufa in an ce iza ma akabalat idan aka ce akabalat shine karina to wahaya safiru yayin zai zama tarshihi ko yayin a zancen da yake ya fi karfi dole karina guda daya za a dauka a ciki wadda yake kuma ta fi lizinci ma kana a kawafi ta allukin ju'il karinatan wa masu wahu tarshihun mutu ma kana kawa shine a kasidan da muke karantawa a sabar da lahadi ko can wajen karshe ma kana kawa fita allukin jiril karinatan siwahu tarshihun mukil siwahu to ya zama karina a isti'ara ce kenan wadda take ita ma murashaha karina ce wadda take isti'ara ce wadda take murashaha isti'ara ce wadda take murashaha to to wadda in dai iza ce shardiya suna ce ba harafi bace iza wadda take harafi wajen mafi yawan malamai sai iza fujaiya kamar sun manufi a fi urafa izahum yamun to fa izahum falkaha fa iza hiya hayyatu iza wannan ita ce harafi ko in tusifun sayyi atun bi ma qaddama taydihim iza hum yakan duna to wannan iza ita ce harafi amma iza mafi yawa kamar ta iza jaa wa min sharri hasidin iza hasada duk wannan iza ce wadda take suna suna ce ba harafi ba saboda akwai da yawa waɗanda sukan ɗauke su a matsayin cewa aiko har suke ɗauke iza dinnan a matsayin harafi kuma koyaushe ta iza ita wannan dinnan ana rafa ta ne ga jumla koyaushe ana rafa ta ne ga jumla jumlan ma kuma wadda take fi'iliya a wajen malaman basra gaba ɗaya ita iza dinnan wadda take shar'iyya wadda suna ce ana rafa ta ne ga jumla wadda take fi'iliya shi yasa misali ja'a nasrullahi wal fata ja'a nasrullahi a jumlar gaba daya a mahallin jarra take da cewa an rafa iza zuwa gare ta hakanan hasada hasada fi'ilin nan mari da aka ambata da fa'ilinsa shafaffe wanda shine huwa jumlar a mahallin jarra suke da cewa an rafa iza zuwa gare su iza an rafa zuwa gare su ko iza wa kafa din jumla ce fi'ili mari da kuma fa'ili shafaffe amma jumlar gaba daya a mahallin jarra take da cewa an rafa iza iza gare ta ko kamar ifa izan shakkati sama fa kanat warad to alhamdulillah lokacin ya kure sai dai Allah ya sa kuma Allah ya nuna mana bayan sallah insha Allah ta'ala sai dai lalle ne wato a ƙara himma musamman ilimin balaga ilimin balagan nan yana neman ƙarin himma saboda ilimi ne wanda yake maɗaukaki dole sai an ƙara masa himma an ƙara masa lokaci an ƙara masa kula an ƙara masa mai da hankali ilimi ne wanda yake mai daraja ilimi ne wanda yake mai kima yanda ake fada ne wa man ya hadu bil hasana'a yasbir alal bazali wa man ya hadu bil hasana'a yasbir alal bazali to Allah ya kara mana fahimta Allah ya ba mu ganewa to kuma yanda aka aka ji dai tun wancan zaman ah, ran- karatun da ake na ashfa da safa a nan kullum